أنفعهم للناس ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله فإن خصال الخير وصنائع المعروف التي حسن عليها شرعنا الحنيف كثيرة ومتعددة الطرق وواسعة الأبواب وأعزمها أجرا ما كان في قضاء حوائج الناس وتفريج قربهم إذ ينال العبد ذلك الأجر في موقف هو أحوج ما يكون فيه إلى الحسنات يوم يقف بين يدي رب الأرباب يوم الأرض والحساب فهنيئا لمن يسر على العباد قضاء الديون وفك ضائقتهم وفرج كربهم ونفس همومهم فالجزاء من جنس العمل روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة أيها الإخوة الكرام ليفكر كل واحد منا في نفسه أين مقامه عند الله تعالى وإذا أراد العبد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر أين أقامه الله تعالى فالصعيد من أقامه الله تعالى في قضاء حوائج العباد روى الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل, عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم يا عباد الله ربنا عز وجل حين خلق المعروف خلق له أهلا فحببه إليهم وحبب إليهم إسداعه ووجههم ووجههم إليه كما وجه الماء إلى الأرض الميتة فتحيا به ويحيا به أهلها وإن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا جعل قضاء حوائج الناس على يديه روى الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي ما أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمديه أمدا ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام يا عباد الله هنيئا لمن يصارع في صنائع المعروف وقضاء حوائج الناس روى الطبراني في الكبير عن ابي عمامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقه السر تطفئ غضب الرب وصله الرحم تزيد في العمر وروى الامام البخاري عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف إلى الناس يقي صاحبها مسارع السوء والآفات والمهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة يا عباد الله قولوا لمن من الله عليه بوجاهة أو جاه ولمن من الله عليه بمال ولمن من الله عليه بماء ولمن من الله عليه بأقارات ولمن من الله عليه بعلم من طب وهندسة وغيره انفؤوا إخوانكم على قدر استطاعتكم وانفؤوا أنفسكم يوم القيامة من خلال صنع المعروف في حياتكم الدنيا ولا تبخلوا على أنفسكم وبالمقابل أقول لأصحاب الحاجات لا تكلفوا إخوانكم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فعجزوا فأذروهم لأنهم عبيد مثلكم وما أجمل أن يقول الأخ لأخيه عندما يطلب منه قضاء حاجته أسأل الله تعالى أن يجعلك مفتاح كل خير وحاجتي إليك هذه فإن قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك ودعوت الله لك وإن لم تقضها حمدت الله تعالى وعزرتك ودعوت الله لك أعينوا يا عباد الله أصحاب النعم يا أصحاب النعم إخوانكم على قدر استطاعتكم واحتسبوا الأجر عند الله تعالى قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعزم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اللهم شرفنا بخدمة عبادك المؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على taufiƙihi wa ne wa ba'ad ya ku ‘yan uwa hudubar mu a yau tana magana akan hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda Allah ya fi so cikin mutane shine wanda ya fi imfanar da mutane ya ku bayan Allah ko shakka babu muna cikin lokaci da muke da tsananin bukata mu yi haƙuri mu ƙara juriya mu taimaki 'yan uwanmu a halin da suke ciki yanayi ya tsananta abubuwa musamman abinda mutane da su ci ya yi tsada ƙwarai da gaske kuma kuɗin ya yi ƙaranci a hannun mutane saboda haka daga fuskan mutane kana iya gane cewa suna cikin damuwa suna cikin yunwa suna neman abin da za su ci wajibi ne a gare mu mu ci gaba da taimakekeniya a tsakaninmu ba daidai ba ne kana da abin da za ka ci na yau da na gobe da na jibi in ka tashi ci kai almubazzaranci a wajen ci ɗin alhalin kuma ga wani makwabcinka bayi da ko na yanzu yanzu mu rinka la'akari da waɗannan waɗannan ɗabi'u na musulunci wallahi in muna ɗabbaka su akwai abubuwa da dama za su ragu mana akwai ɗawainiyoyi da dama da za mu ga sauƙinsu ya kamata mu san cewa innama tun saru na waturu zaku na bidu a fa'ikun annabi ya ce ana taimakonku ne a baku arziki saboda raunanan cikinku da kuke taimaka musu duk waɗanda ba su da shi ɗin nan da ka ga mutum tsakani da allah ka san bayi da shi ka ɗauka ka bashi kar ka damu da ƙarancin abin da da ka bashi ta iya yiwuwa tun shekaran jiya wannan abin da ka bashi bai same shi ba a lokacin da ka bashi da ka sashi a cikin farin ciki da ka ɗauke masa yunwa ita iya yiwa na da iyalai za ka sa iyalansa cikin farin ciki duk wanda ya ce Allah ya saka da alheri Allah ya albarka baka san abin da zai same ka ba da wannan abin kawai baka san rahamar da zai zo unguwanku ba baka san rahamar da zai zo garinku ba baka san rahamar da zai zo ƙasanku ba saboda haka gaskiya wajibi ne mu ƙara haƙuri mu ƙara juriya an sani cewa bayarwa yana da wahala kuma bayarwa kullum ba wanda zai iya sai Allah to amma dai a rinka kwatantawa a rinka ɗan yin ƙoƙarin abin da za a iya yi kuma kar mu zama masu son kai wato kar ya zama kana da shi ya ishe ka amma kuma ba za ka iya san mamma wani ba wani lokaci ma sai a samu na wani ne kake ƙoƙarin ma ka ɗan fige a cikin nasa bayan kai kana da naka kana da kaza wannan son kai ne tsakani da Allah saboda ka dole ne a cikin zamantakewan mu nan mu koyi taimako mu koyi bayarwa sai ka yi haƙuri kayanka ne lokacin da duk da ka ɗauka ka bayar ba sai aka yi ba ba wani abu ba dole ka ɗan ji a jikinka cewa kamar ka ragu wallahi in ka samu tabbas a ranka cewa duk wanda ya bayar Allah maɗaukakin sarki zai ninka mishi to ko shakka babu in ka bayar Allah zai ninka maka saboda haka don Allah mu dage mu yi ta haƙuri da juna hakan nan kuma shi wanda yake bayarwa a riƙa la'akari da shi a rinƙa yin haƙuri kar ka je ya baka bayan kwana biyu ka dawo ya ce ba zai baka ba ka faɗi mummunan magana ba daidai ba ne yana daga cikin abubuwan da suke jawo musibu a cikinmu munanan kalamai ma 'yan uwanmu da munan ta zato da yin maganganu na rashin adalci da rashin kyautatawa wannan mutumi ba wai an halicce shi ne an saka cewa wane ne zai rinka ciyar da kai ba don ba shi ya haife ka ba kai ba matarsa ba ne ba ka za ba ka yi haƙuri in ka zo wani lokaci ya baka kai addu'a na kirki in ya zo wani lokaci bai baka ba sai ka yi addu'a na kirki ka ce Allah ya baka ka bani Allah to in muna yin haka za mu taimaki kanmu kuma za mu taimaki juna mu amma ya zama ya bayar bai tsira ba bai bayar ba ma kuma duk bai tsira ba wannan ba daidai ba ne sannan kuma wanda yake da shi shi kuma ya hana wannan ba daidai ba ne allah maɗaukakin sarki yana ƙara arzikinka ne yana ƙara maka lokacin da kai kake jurewa kana ɗauka kana bayarwa babban abin da ake bukata shine mutum ya yi domin neman yardar allah sannan kuma ya ya ƙini a cikin zuciyarsa wallahi babu wanda zai bayar don allah face sai Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa sama da abin da ya bayar to in har muka rayu a haka za mu samu ƙaunan juna a tsakaninmu mai bayarwa yana jin daɗi ya taimaka wanda aka bashi yana jin farin ciki an taimake shi kai kana son abin da kake yi shi wanda kake bashi yana son ka wannan bayarwa da kake gani ko dabba ne in dai kana bashi zai ƙaunace ka zai so ka zai yi sabo da kai zai yi fatan alheri gare ka in wani sharri ya same ka sai kaga hankalinsa ya tashi dabba fa da kake gani kai kana ganin kamar bai san me yake yi ba wallahi inda wani masifa zai zo samun ka sai kaga reaction a jikinsa a lokacin da wannan musifan ke kokarin samun ka saboda menene kai ne mai taimaka masa ya san kai in ka shiga wani yanayi shi ma zai shiga wannan yanayi to ina kuma ga mu yan adam wajibi ne mu zama in an mana ma'arufi mu ji a cikin ranmu an mana wannan shi yake gwada kai mutumin kirki ne idan anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada idan kai kyautata ma mutumin kirki to sai ka mallaki zuciyarsa amma shi ko mutumin banza an ka kyautata masa sai ƙara jin cewa isansa ne ko rashin mutuncinsa ne yasa kai masa abu kaza to duk wanda ɗabi'arsa haka ne wannan ba daidai bane ka ci gaba da taimaka masa matukar yana ganin cewa sai ya yi rashin mutunci a taimake shi amma duk mutumin da zai tambaye ka domin Allah saboda halin da yake ciki to ka dubi girman Allah ka taimaka masa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore maka al-imam al-bukhari ya rawaici hadisi da kyakkyawan isnari daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk wanda ya shiga cikin damuwan dan uwansa Allah zai shiga cikin damuwansa wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi duniya farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wanda ya yaye ma wani mutum musulmi bakin ciki na duniya Allah zai yaye masa bakin cikin ranar gobe kiyama to babu abin da ya fi daɗi a duniya kamar mutum ya shiga damuwa ya rasa ƙanda zai yi a ce kai kai sanadiyyar fitansa ba abin da ya kai shi daɗi saboda an taimake shi a tsananin lokacin da yake buƙatan a taimaka masa to in kai irin wannan baka san wanda za ka yi masa ya ɗaga hannu ya ce allah ka gode mawa ne allah ya gode maka akan abin da kai ba idan ko allah ya ma godiya akan wani aikin kirki da kai wallahi ba za ka taɓa ganin damuwa da baƙin ciki ba a cikin rayuwarka so da haka dabbobi ma mutane sun taimake su Allah ya gode musu akan abin da suka yi ballantana mutane balle dan uwanka musulmi balle wani ma a samu dan uwanka ne na jini balle wani ma a samu makwabcinka ne duk waɗannan suna da haƙƙi a kanka da ya kamata ka yi la'akari da su ka yi haƙuri ka taimaka Allah maɗaukakin sarki ya sanya biyan buƙatan waɗansu mutane a hannunka ba don koma domin shi Allah ɗin ya zaɓe ka don haka al'imamu tabarani ya rawaici hadisi daga abdullahi ɗan umar Allah ya yarda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi azza wa jalla khalqan Allah yana da waɗansu halittu khalaqahum li hawaijin nas su ya halicce su ne don su rinka biyan buƙatun mutane ya ce ya nasu ilayin fi hawa ijihim mutane suka rinka ɗibo jiki daga ko'ina suna zuwa don bukatansu sai annabi ce ula'ikan aminu na min azabillah irin waɗannan mutane su ne amintattu daga azaban Allah to saboda haka ka yi haƙuri yana da nauyi yana da damuwa don kai ba ubangiji ba ne in aka cika tambayan ka dole ne ka ji haushi don wani da ya zo tambayan ka ma bai san ma kai mai damuwanka ba a lokacin bai san wani ma yanayi kake ciki ba shi ba zai kalla ba shi ba damuwan da ya kawo shi nan ita ce ya damuwa saboda haka shi kawai ka biya masa damuwan sannan shi ke nan rabu lafiya ya zo cikin hadisi na abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am li manafi'il ibad yace akwai wasu bayi cikin bayin Allah Allah ya keɓance su da waɗansu ni'imomi don su imfanar da bayinsa yukirruhum fiha ma bazaluha wannan ni'imar da ya ba su Allah zai ci gaba da tabbatar da ita matukar suna bayarwa fa'iza mana uha in sun hana na za a haminu sai Allah ya karɓa a hannunsu fahawwala ha ila gairihim sai ya ba mu waɗansu wanda ba su ba to lalle mu sani cewa rowa ba daidai ba ne ba kuma abin yi ba ne lalle ne mu yi ƙoƙari mu zama muna cikin masu taimaka ma bayi muna muna muna rage musu raɗaɗi muna rage musu damuwa al'imamu tabara na cikin alkabir ya rawarci wani hadisi da yake cewa annabi sallama ya ce a habbun nasu ilallahi ta'ala an fa'uhum linnas wanda Allah ya kuso cikin mutane wanda ya fi imfanar da mutane da dukiyarsa da iliminsa da matsayinsa da damansa to wannan shi ya fi soyuwa a wajen Allah wanda ya fi amfanin mutane sai cewa a habbul a'amali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim ya ce abinda Allah ya fi so cikin ayyuka kaf shine ka sa farin ciki a zuciyar musulmi ka sama musulmi farin ciki a cikin zuciyarsa au takshifu anhu kurba ko ka yaye masa damuwa au taqdi anhu dainan ko ka biya masa bashi au tatrudu anhu ju'an ko ka tunkuɗe masa yunwa yace wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadha al-masjid shahara annabi yace da in yi tafiya don biyan bukatan wani musulmi ya fi soyuwa a gare ni akan in yi itikafi a masallaci na na wata guda wannan ne ake kira fiqhul aulawiyat wato mutum ya rika duba priority menene ya fi muhimmanci a gaban da ake ciki a gaban da ake ciki a gaban da ake ciki menene mutane suka fi bukata menene damuwan mutane to yana da mahimmanci a cikin dukkan hidimar rayuwarka idan da ka gudanar ka duba ka ga cewa to yanzu tunda muna cikin tsananin bukata ne na abin da damu ci to ya kamata in taimaki mutane da abin da za su ci saboda haka mu dage mu yi wato ainihin irin wannan taimakawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwada mana cewa lallai kowane lokaci da yanayinsa kuma dole mu rinka la'akari da irin yanayin lokacin da muke ciki duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka dama a kayansa to ka yi ƙoƙari kaga cewa ka yi amfani da wannan dama da ka samu ko da ilimi ne da kake gani shi ma wani baiwa ne shi ma wani ni'ima ne ilimin addini Allah ya baka koyar da mutane ilimin boko Allah ya baka na likitanci taimakawa mutane da shi da gwargwadon abin da za ka yayin kana asibiti kana gani irin waɗannan abubuwa ba iyaka mutum ya zo asibiti ko mace ta zo asibiti ba ta da kwandala ba ta da sisi ga ciwo kamar zai kashe ta to ce kai fa in fa ba a zo da kuɗi ba ba za ka saurara ba ba daidai ba ne ka yi haƙuri ka dube shi ka ba shi magani in ma za ka ɗaura ne akan cewa idan an samu a kawo tun da feshin ɗin yana wurinka wannan ma ka taimaka mu kuma da muke rayuwa mu rinka amfani da abin da Allah ya bamu asibitocin nan da muke gani aka je aka bude su mu yi kokari muna samar da waɗansu wato ainihin asusu kai kanka mai asibitin ma kai asusu kawai na taimakawa ma bayin Allah ka je ka ajiye mutum ya sayi magani a wurinka ko ya yi kaza canjin da ka bashi ya zo ya saka a cikin asusu in wata ya yi a buɗe a ga nawa aka tara wannan asusun wanda di ya zo da wani kes wanda ba yi da yadda zai yi ku taimaka mishi a ciki mai hali a wata ya je ya kai naira dubu hamsin ko ɗari asibiti kaza a yi treatment ɗin mutane abinda aka yi a wannan watan na waɗanda ba su da hali wani za ka ga wallahi naira 1,500 ne kai wallahi wani ma maganin naira 700 ne amma ya gagare shi kuma a ce duk muna zaune yana cikin unguwa duk unguwan a ce ba za a iya tara 700 a bashi ba inda zai mutu ko ɗansan da yake fama da shi ya mutu sai kuma a tara a ƙofar gidan a zauna ana karɓan gaisuwa gaskiya wannan ɗabi'a dole mu gyara shi dole mu gyara shi ko masallaci muke sallah wane yana cikin yanayi yana fama wanda ya gano shi kai in ba a gano ba in shi ya faɗa da kansa ɗana bai da lafiya ‘ya'yana ba su na rasa ɗan da zan yi da su a zo a faɗa a masallaci mai naira ashirin ya bayar mai hamsin ya bayar mai ɗari a haɗa a taimaka mishi ya je ya yi jinyarsu to amma duka ba za mu iya wannan ba mu ta zama ba mu harraka komai ba mu wani ɗan effort a cikin rayuwarmu kullum muna zaune cewa a'a dole a jira sai mai kuɗi wane ya zo har zuwa yaushe dole mu koya ma kanmu irin waɗannan ayyuka na alheri shi amfanin yawa da ka gan shi yana daga cikin amfaninsa shine idan mutane suna da yawa to babu abin da yake gagararsu to amma in har suka zama yawansu ya zama tsintsiya ne babu shara to ko shakka babu komai ma ya zo zai iya gagararsu Allah ya goranta wa muminai yawan da ya ba su ya ce wa zukuru iz antum qalil fa kaththarakum ku tuna da ku ɗan kaɗan ne Allah ya yawaita ku me yasa yana gaya musu mun yawaita ku ne don da ku iya tinkaran kalubale in ya taso muku to amma in aka ce mutum ɗaya ne kuka dogara a jikin shi to in kun taru kuma sai kun kai shi ƙasa ya dawo irin ku duk shikenan zai a taru a yi mutuwan guzuma abin nan to dole mu koya ma kanmu irin waɗannan ɗabi'u kuma wallahi ba cibiyar da za mu mayar da ita irin wannan kamar masallatanmu duk masallatanmu in muna da tsari in za mu kiyaye abubuwa yadda suka kamata babu abin da zai gagare mu in kuka tafi kasashen musulmi indonesia malaysia da sauransu masallatai duka sun zama jami'o'i sun zama manyan cibiyoyi sun zama islamic centers wanda ana a ƙarƙashinta za ka samu babban asibiti a ƙarƙashinta za ka samu jami'a to amma mu mukan zauna ba ma kiyaye irin waɗannan abubuwa ba ma muna da research na ko menene ma in karatu ne kowane fanni ma muna da su duk cikin masallatan mu azu akwai injiniyoyi akwai doctors akwai kaza amma fa kowa na mai tallan magani yake nafsi nafsi shi ta kansa kawai yake babu ruwansa da masirul umma ita al'umma nan me makomanta yaya ya kamata a raine ta akwai waɗansu suna da damammakin amma su kuma suna buƙatan a yi musu irshadi a shiryar da su a gwada musu ga yadda za ku yi ga yadda su ba su ba san kawai yadda za su yi ba ne amma kana ɗaura su ga yadda za su yi allah yadda amfanin da za su yi sai sun fi wani mai yin wa'azi to ya kamata jama'a dukka a unguwanninmu ba daidai ba ne kawai mu haɗu mai sallah daga cikin hikimar musulunci wannan haɗuwan da yake haɗa musu biyar ɗin nan akwai in muna da problem mu gane in akwai matsala a gane a ɗauki mataki sai sa aka saka imam a cikin masallacin cewa wannan kai ne jagora in an zo da abu kira mutane ku zauna ga kaza ya faru ga kaza ya faru to do Allah a samu mafita in abu ne na a taimaka da dukiya ku kanku ku hada in an zo sallah wane eh bada kaza kai ka san mutanen da suke masallaci kowa ya hada ku rage ma wane damuwa da yake ciki gobe na wani daidai ya taso yana cikin wanda shi kuma za a sa shi shi ma ya bayar a warware ma wancan in muna rayuwa haka za mu magance matsaloli da damuwoyi masu tarin yawa cikin rayuwarmu amma gaskiya mu rinka zama barkate kawai muna tafiya ciwo ya kama wannan sai ya kai shi ƙasa ya kashe shi ma ga baki ɗaya liabilitin gidansa kawai ya ishi duk mutanen unguwa da da yake nan yana nan ɗin yana buge-buge suna, suna kokowa da cefane wata ran ya ka da cefane wata ran cefanen ya kayar da shi wata ran su yi zubar gada haka dai yana nan dai yana dai rike da cikin gidan haka su goma ne din na rike da su a haka kai baka san me ke faruwa ba ranan da babu shi to ranan yaransa duk sai sun buwaye ku saboda haka gaskiya tsakani da Allah mu tashi mu kuma yi mu faɗa kuma wannan rayuwar da muke gani yadda ake tafiya a tafiyar najeriya to ba fa mun tsananta addu'a ba fa abin fa zai zo ya wuce wannan halin da kuke ganin ake ci wannan halin matukar man fetur nan yana yin gaba dalan nan tana tashi kudin mu fa dole rinka yin baya to kuma matukar kudin mu nan tunda mu ba mu yin komai mu ba mu mu ba mu san anta komai sai dai kawai shinkafa da wake da za a dafa a sayar a bakin hanya duk wannan wani lokal kasuwa ne wanda ba zai kai abin da zai iya ya tashi kudin ta numfasa ta je ta tinkari dalan ita ma har ta samar makanta mafita ba to rayuwa zai ci gaba da tsada rayuwa zai ci gaba da tsada yau in za ka hau mota ka je abuja sai ka sha man dubu ɗari kawai za ka je abuja sai ka sha man dubu ɗari in daga abuja za a kawo ka ne sai ka ji ana neman dubu sha biyar dubu ashirin kai ka ɗanka a motan fasinja da kai ka gwamba ana magana dubu talatin da kai ka borno ana magana to, to ya za ka yi wani irin rayuwa rayuwa ba zai yi ba haka dole mu tashi mu yi faɗa ma kanmu dole mu tashi mu fuskanci wannan yanayin da kanmu mu nema ma kanmu inda za mu fita wanda Allah ya musu ya musu arziki na ilimi in na noma ne dole mu yi ta initiative muna haɗuwa muna ganin yadda za a yi a rinka samar da mafita in za mu je mu noma in buhu 20 ne da mu noma mu hudu mu raba buhu biyar biyar a tsakanin mu zai rage mana wani abu kafin mu shiga hayyacin mu har mu nemi mu sake neman wani mafita amma ba zai yiwu mu zauna haka kullum sai an nemi abin da da a ci ran da duk rashin lafiya ya kama ka shi kenan babu kan da da a yi kenan a gidanka gaskiya ba daidai ba ne gaskiya jama'a mai makan mu faɗa mai makan mu faɗa mu tashi mu nemi mafita ma kanmu akan halin da muke ci kuma ba zai yiwu a ɗaiɗaikun mu ba ba za mu iya ba don ba mu da ƙarfin tattalin arziki a ɗaiɗaikun mu ko ba mu da ilimi a ɗaiɗaikun mu mai ilimi ya kawo mai ƙarfin tattalin arziki ya kawo wanda kuma zai zo shi ya sa kansa ya yi da jikinsa shi ma ya zo dole ne small scale industries da mu samar da ƙananan kamfanoni mai ilimi ya zo da kamfaninsa ya haƙuri lokacin da ya zo yanzu da da a yi initiative ɗin abin da wasu za su ce da a samu yadda da a ci abinci kar ya ce sai an biya shi kan ilimin sannan mai kuɗi shi ma ya kawo ko kuma ku kawo jikin kwazo a raina abin a ta da shi ta yadda zai yi amfani ya zama dai iya sabin ɗin kowa da kowa amma rayuwarmu nan akwai abin tsoro yanzu kuna ganin yara 'yan ƙanana shekara sha biyu sha uku sai a zuwa ce yara an kama su sun je masallaci tukunnama sun cire wayarin ɗin masallacin karan katakam sun je sun sai da shi makaranta makarantar mu ne kamata suna wallahi gaba ɗaya wayarin ɗin makarantar suka cire kuma yaro ne aka same shi ɗan makaranta suka je suka cire kam suka je suka sai da shi kuma ko ina ne yanzu sun kuma zama kamar ya juju wa majuju duk abin da ka bari sai sun ɓannata shi motan ka inda za ka ɗan yi fakin ka batta ka je ka dawo wallahi sai ka zo ka samu wani ƙarfe ƙarfe an ɓalle shi ƙofar gidanka hannun ƙofa an cire shi ha to wani masifa ne wannan ka haka za mu ci gaba da rayuwa ana maganan kidnafin ba a gama da shi ba a dawo a cikin gari ma ya zama babu wanda yake cikin aminci kowa na cikin musifa ba daidai ba ne wannan rayuwan fa ba daidai ba ne mu yi makan mu faɗa fa mu yi makan mu faɗa mu tashi mu ɗauki mataki akan waɗannan abubuwa kar mu ci gaba da kallon abubuwan har ya zo muna zaune abu ya zo fi ƙarfinmu muna zaune muna kallo dole ne mu tashi a matakan unguwanninmu a matakan masallatanmu mu yi makan mu faɗa mu ga yaya na mu ɗauki mataki akan waɗannan abubuwa wannan yanayi na tattalin arziki in ba mun fuskance shi da gasken gaske ba da ilimi da jiddiya da wannan wallahi wallahi ina gaya muku kana kallo mutum zai faɗi ya kwanta ya mutu ba yadda za ka yi da shi wallahi akwai likita da nake tura mishi marasa lafiya wallahi tallahi da kansa ya kira ne ce malam yanzu duk wanda kake turo su lafiyar su kalau gaba ɗaya kawai yunwa ne yake damun su wallahi ya ce mu duk wanda kake turowa yanzu duk ina auna su babu ba abin da yake damu su yunwa ne kawai ke damu su in an gwada jini sai a ga jininsa ba ba wani malaria ba wani typhoid ba wani kaza kawai bai da abin da yana jin yunwa ne to wa zai iya kuma yanzu ci da mutane wa zai iya cewa zai dauki nauyin mutane ya ciyar da su ina za ka iya wannan saboda haka dole ne ku yi haƙuri mu haɗa kai mu fuskanci wannan yunwan ta duk inda za mu iya yi noma yanzu Allah ya kawo ilimi ba ya damina da a yi noma ba ko a rani da a yi noma a samu abin da za a ci kuma dole ku matasa ku tashi wannan lalaci wannan zaman haka kawai da kuke yi ya kamata ku gane an wuce wannan lokaci an wuce wannan lokaci don duk wanda daga 2000 ne ya yi wayo to bai san a baya an yi rayuwar rashin abinci ba shi ya tashi ne komi ma ya samu akwai shinkafa a gari bai ma za ana cin garin kwaki ba tukunna bai shan bai san ana shan bururu ba bai san ana cin kakaiwa ba duk waɗannan abincin ma shi bai ma taɓa jin labarin su ba to yanzu da a koma kansu kowa ya tashi ya nemi abin da zai yi ko yaya abin yake ka yi haƙuri ka runguma in ba haka ba dole ka je satan waya domin ba zai yiwu ba ka ce dakaci kuma ba ta hanyar abin da ka nema ba kai kana zaune kawai haka ba wanda zai ɗauko kuɗi ya baka kowa yana fama da kansa suna ka dole ne mu tashi mu tashi mu tashi kowa ya nemi abin da zai yi daidai gwargwado wanda Allah ya hore musu daga cikin mu in mutum ya zo zai nemi abin yi ko kaɗan ne taimaka masa da abin da dai ko saran dankali dai je rinka sayarwa bakin titin anguwansu nema masa kuɗin buhu uku ya je ya fara daga can ya kama kansa ya san yadda zai zai tsira Allah ya rufa mana asiri اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر كيد اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم امنا في اوطاننا اصلح ائمتنا وولاه امورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم أقس قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين اللهم نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا يا رب العالمين اللهم ارفع عن اللهم اللهم ارفع اللهم ارفع عما نحن فيه يا رب العالمين اللهم ارفع عما نحن فيه يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب وقوموا بنصر